والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaddarsa da huwa cewarsa rayuwarmu ta sake iso wannan rana ta laraba yau goma ga watan Rajab shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda yake daidai da rana ta ƙarshe a shekarar meladiya ko 2025 muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya datar da mu mun sake haɗuwa wannan majalisi na masjidu Ali bin Abi Talib da ke nan gandun Wambai cikin garin Azar jihar Bauchi darasin da muke a rana irin ta yau cikin wannan littafi na al'adabul mufrad na imam al-muhaddithin abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimahullah muna roƙon allah ya datar da mu cikin karatun da zami قال المصنف رحمه الله باب إذا عطس اليهودي tunda an ambata mana haƙoƙi na musulmi akan ɗan uwansa da kuma a haƙƙiya da yake da ita idan ya yi atishawa ya yi hamdala a gaida shi a masa addu'a. To, idan bai hude ne fa, ya yi atishawa sai ya hamdala, a bayan mun ɗan hararo wannan bayanin, to, amma ga dalili cikin wato aiki na manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن حكيم بن الديلم عن أبي بردة عن أبي موسى قال كان اليهود يتعاطسون عند النبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن يقول لهم يرحمكم الله فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم wani abu da yake tabbatar da cewa yahudawa suna sana kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala dama ya faɗa cikin alkur'ani suna sana da annabi kuma suna sana da annabin gaskiya ne kuma sun san cewa daga Allah yake hadithin ya tafi zuwa ga abu musa al'ash'ari Allah ya ƙara masa yarda ya ce kanar yahudu yahudawa sun kasance kamar yadda muka sani kewaye da madina akwai matsugunai na yahudawa akwai wanda suke na banu nadir akwai wanda suke banu ƙuraiza duka suna kewaye dab da madina suna cuɗanya da mutanen madina to sukan zo su cikin madina su je majalisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama don yin tsegumi da farko ba su yadda ba suna yawan jefa masa tambayoyi domin su fahimci cewa shi manzon Allah ne ko ba manzon Allah ba da suka tabbatar da cewa eh shi manzon Allah ne suka suka gamsu da haka to amma kuma ba za su yi imani ba kuma suna fatan su samu addu'arsa don haka abu musa yake cewa kanal yahudu ya ta'atasun yahudawa sun kasance sukan yi atishawa inda annabi sallallahu alaihi wasallam wajen inda annabi yake sai su je wajen annabi sai su yi atishawa raja'a an yaqula lahum suna fatan annabi ya ce musu yarhamukumullah kenan wannan ya nuna sukan yi atishawa kuma su ce alhamdulillah domin ai in har ba su faɗa ba annabi zai ce musu yarhamukumullah an sani daga gare shi ga mutum biyu sun zauna ɗaya ya yi hamdala ya gaishe shi ɗaya bai hamdala bai gaishe shi ba ya ce me yasa ya ce saboda kai baka yi hamdala ba kenan za su yi atishawa sai su ce alhamdulillah suna fatan manzon Allah ya musu addu'a ya ce yarhamukumullah fakana ya kulu sai manzan Allah shi kuma ya ce musu ya haɗe kumullahu ya sulihu balaku Allah ya shiryar da ku Allah kuma ya kyautata muku tunaninku domin ku tafi zuwa ga gaskiya yadda tunaninku da hankalinku zai nuna muku gaskiya gaskiya ce kuma ku yi riko da ita to sai yake masa wannan addu'a ai shi ma muminin ana masa ita ko in an ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ga mumini ya nuna shi ba akan shari'a yake ba a ana nema masa ƙarin shari'a ne shi ya saka musulunci ne kawo ka masallaci za ka yi sallah amma sai ka ce ihdinas siratal mustaqim ai ma'ana kana nufin Allah ya baka sabati to don haka ga mumini in an ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ana nema masa sabati ne alal hidaya kuma kullum tunaninsa ya zamanto daidaitacce ya zama sawab ga kafiri kuma an ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum ana masa addu'a ne Allah ya shirar da shi zuwa ga musulunci to kenan ashe wanda ba musulmi ba in yi atishawa in yace alhamdulillah shi ma ya kwaikwaye ku sai ka ce ya hadikumullahu wa yuslihu balakum قال حدثنا أبو حفص بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثني حكيم بن الديلم قال حدثني أبو بردة عن أبيه مثله وان إسناد بإن وان رواية رواية وتتك صحيحية أحمد بن حنبل يا كاوتشك مسند حكنا أبو داود يا كاوتشك سنن تنسى wani babu ya ce babun tashmitar wajilil mar'ata to in mace ce ta yi atishawa fa alhamdulillah ya ce yarhamukillah namiji ya gaida mace قال حدثنا فروة وأحمد ابن إشكاب قال حدثنا القاسم بن مالك المزني عن عاصم بن كليب عن أبي بردة قال دخلت على أبي موسى وهو في بيت ابنته أم الفضل بن العباس فعطست فلم يشمتني وعطست فشمتها فأخبرت أمي فلما أتاها وقعت به وقالت عطس ابني فلم تشمته وعطست فشمتها فقال لها إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا عطس أحدكم فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه وإن ابنك عطس فلم يحمد الله فلم أشمته وعطست فحمدت الله فشمتها فقالت أحسنت حديثي نوان ديك صحيح إمام مسلم يا ما رويتوش بعد وانا إسناد با أتكين صحيح إنسان isnadin ya tuke zuwa ga abu burda al-aslami ƙala shi ne yake cewa dakhaltu ala abi musa na shiga zuwa ga abu musa wane ne abu musa al-ash'ari ko sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa huwa alhali shi abu musa fi baiti ibnatihi ummi al-fadl bin al-abbas yana gidan yassa nan an ce ummul fadl ibn al-abbas sunanta ummu kulthum bintul fadl ibn al-abbas eh yar gidan fadl ibn al-abbas ne wato jikar abbas ibn abdul muttalib kenan hasan ibn ali jikan manzon Allah ya aure ta eh kuma daga baya shi abu musa sahabin annabi shi kuma shi ma ya aure ta ta haifa masa ya to lokacin da ya shiga zuwa gare ta yana gidanta kaga wannan ya nuna kenan ashe uba zai iya ziyaran gidan yarsa ko eh ziyarar da ake nan ne ma za a ga ya zaman nasu yake ba laifi bane dan ka ziyarci gidan yarka ka aurar da ita sai ka kai ziyara gidan jiga a kawo maka ruwa ka sha ko gaggaisa eh mai gidan ma kuna da zauna lafiya ko a ci gaba da hakuri da juna ka gaishe su ka fita duk ba laifi ba ne manzon Allah masallah sana yana kaiwa ziyara gidan yarsa Fatima ko fa'atastu abi burda yace sai nayi atishawa falam yushammitni sai shi abu Musa bai gaida ni ba abu Musa bai ce masa yarhamukallahu ba wa aqasat ita kuma sai ta atishawa ita wa idda sa ummu kulthum fashammataha ita kuma sai ya gaida ta fa akhbartu ummi sai naje in ba da labari a gyatu mata ita ma matar abu musa al'ash'ari ne gyatumar tasa ana ce da ita umma abdullahi binta abi dauma ita ce matarsa ta farko babbar matarsa kenan ita ce babbar matarsa bana ce matarsa ta farko babbar matarsa ita ce uwar gida kenan lokacin to sai shi ya ce ya gaya mata gyatumarsa ce falamma ataha a lokacin da abu musa ya zo mata wato ya zo gidanta kenan da a gidan yarsa ya je ko to yanzu lokacin da ya zo gidansa gidan ita matar tasa ya tuma shi abu burda waqa'at bihi me yake nufi waqa'at bihi sai ta dirka masa ka san su mata ba wanda suka kyale sai ta dirka masa ta so masa magana waƙala ta ce a ƙasab ni falam tushammithu ɗana ya yi atishawa kake ka gaishe shi wa aqasat fashammataha ita kuma ta yi atishawa kuma ka gaishe ta kaga mata ko wai ita an bu nuna bambanci tsakanin yaya a gaisuwar atishawa kuma ita ma sahabiya ce matar abu musa ne lokacin annabi nana ta yi imani da annabi sahabiya ce dole sai a yi ta haƙuri da su ko? Gani sai kamar abin da bai kai ya kawo ba sai ga yara sun ce sun yi saki, sun saki mata. Abin da bai kai ya kawo ba, dole sai ana yi ana haƙuri. Kaga dai akan atishawa ne, wani ya saki matarsa akan indomi. Allah shirar da mu. وقعت به وقالت تتي أقصبني فلم تشمته وأقصت فشمتها فقال لها أبو موسى بفساتة با سيتي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ni ai na ji manzon Allah ne sallallahu alaihi yana faɗin idza atasa ahadukum fa hamidallaha idan ɗayan ku ya atishawa yace alhamdulillah fa shammituhu ku gaida shi wa illam yahmadillaha in ku bai gode ma Allah ba fala tushammituhu to kada ku gaishe shi da ya mata shimfiɗa da maganar annabi sai ce wa inna bunaki ki sani kuma ɗanki a ƙasa ya yi atishawa falam ya hamadillah bai gode wa Allah ba ne shi yasa ban falam ushammitu shi yasa ban gaishe shi ba wa aqasat ita kuma ta yi atishawa ita wadda ya kawo ƙarar fa hamidatillah kuma ta ce alhamdulillah fa shammattuha sai na gaishe ta ita matar da ta dirka kan nasa kuma faƙala sai ta ce ahsanta kakwa kyauta kaga wannan hadithin yana karantar da abu da yawa ko yana nuna hakuri da mata kaga shi ba dirka ya aka ita ce ta dirka kansa dan nata ne da kansa yake faɗa ya ce waqa'at bihi sai ta dirka kansa mun san dai abin da ake nufi an ce an dirka akan mutum ko amma bai ambaci cewa abu Musa mai da mata ba hakuri yayi annabi ya tana wasiyar da annabi ya musu istausu bin nisa'i khaira sai hakuri da ita dama haka ake yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce la yafrak mu'minun mu'mina in kariha minha khuluqa radiya minha akhar kada mumini ya dinga kyara yayi kiyayya da mumina ma'ana kada mutum musulmi ya dinga kin matarsa yana nuna mata kiyayya yace in kariha minha khuluqa in akwai wata ɗabi'a da ya ga tare da ita shi ya saka ya ji ya kyamaci lamarinta radiya min ha'akar to akwai wata ɗabi'ar kuma da in ya waiwaya zai ga ya yadda da shi haka ne ko to a dinga waiwaye wanda aka yadda da shi din inda a ce duk abin da mutum ya aikata ne ake masa hukunci a kai ai da mun shiga uku ka duba dai ubangiji da ya halicce mu mizani yake ɗorawa kiyama in ayyukanka suka rinjaya gafa mummunan yana nan yana nan amma kuma mai kyawun sai rinjaye shi mummunan misali kama ce 49% ne 49 ai da yawa ta kai pass mark ko sauran maki ɗaya ta zama credit 49 a ce shine zunubin yanzu a cikin 100% nawa ya rage 51 shi kuma mai kyawun zuwa 51 shi kenan fa mutum ya yi sa'a kaga ba kama shi da waɗancan nan ba Allahumma illa idan ya zamanto haƙoƙin mutane ne to nan ne kuma da da sabon lale kuma kaga anan yana nuna adalci wato na matan sahabbai so duk da ana wajen ta bi kadin ɗanta amma akan gaskiya take so ta bi kadin nasa kaga da ta fahimci cewa ai shi ne bai ce alhamdulillahi ba shi yasa ba a gaishe shi sai ta ce a hasanta kako kyauta ta ce kako kyauta sai ta goyi bayan mai ta goyi bayan gaskiya to abin da ake so kenan duk lokacin da baka fahimci abu ba sai aka fahimtar da kai ka gane ga inda gaskiya ta karkata to sai ka tafi zuwa gaskiya wannan shine adalci Allah ba mu ikon kiyayewa yace babun at-tafa'ubu yanzu an wuce atishawa an tafi kuma zuwa ga hamma dama a baya ma an yi batu akan hamman ko قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تفاءب أحدكم فليكظم ما استطاع والحديث هنا إن كنت مسلم ينادى رواية السابق ya ce abdullahi dan yusuf ya labarta mana shi kuma ya ce malik ibn anas ya labarta musu daga ala ibn abdurrahman daga babansa shi kuma daga abu hurairata allah yarda da shi anin nabi sallallahu alaihi wasallama qal daga annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idza tafa'aba ahadukum idan ɗayan ku yayi hamma falyakazim to ya haɗiye ya gintse ta shine falyakazim ya gintse ta mastata iya yadda zai iya a baya mun ji cewa idan mutum ya yi atashi am ya yi hamma ha me ake nufi ha ya wage baki kenan shedan yana masa dariya shedan yana masa dariya da hika minhu shaitan to ka kenan mutum sai ya gintse iya yadda zai iya in gintsewar ta gagara shine malamai suka ce ka sa hannunka sai ka toshe bakinka amma in ka bar shi kawai ha a wage to shedan sai maka dariya a kanta don haka abin da shari'a take so shine gintsewa ka haɗe ta karka yi amma in ya gagara har ka yi to sai ka rufe bakinka a cikin sallah ne ko ba a cikin sallah ba babun man ya ƙulu labbaika indal jawab a lokacin da za ka amsa ma wani sai ka ce labbaika me halaccin haka wato wanda zai ce labbaika indal jawab a lokacin ansa kira ko ansa magana sai ka ce labbaika قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حمام عن قتادة عن أنس عن معاذ قال أنا رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا معاذ قلت لبيك وسعديك ثم قال مثله ثلاثا هل تدري ما حق الله على العباد قلت لا قال أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا ثم سار ساعة فقال يا مؤاذ قلت لبيك وسعديك قال هل تدري ما حق العباد على الله عز وجل إذا فعلوا ذلك ألا يعذبهم وانا حديث ما ينا cikin sahihain bukhari ya kawo cikin sahihin sa haka nan muslim ya ce Musa ɗan Ismail ya labarta mana shi kuma yana cewa Hammamu ya labarta mana daga Katada shi kuma ya je daga Anas ɗan Malik shi kuma Anas ya je daga Mu'az ɗan Jabal kaga kenan sahabi ya rawaito daga sahabi ƙala Mu'az ɗan Jabal ya ce ana radifun nabi sallallahu alaihi wasallama na zamanto radifin annabi mai ake nufi da irdaf shine ka ɗauki mutum a bayan dabba a bayan abin hawa kamar misali mu ne yanzu a ce ka ɗauki mutum akan mashin ka ɗauke shi a kariyar baya irdafi kenan to sukan hau dabba sai ka goyi wani a baya to annabi sallallahu alaihi ya goye shi kaga wannan yana nuna tawadu'i na annabi sallallahu alaihi wasallam rayuwa yake yi simple rayuwa irin ta sauran jama'a ba wai shi kaɗai ne a kayan mota ya zauna a baya onas kona shi kaɗai babu wanda yake zama a wannan wajen ba ba wai na ce hakan laifi ba ne amma dai alama ne na taraffuhi ko shi annabi a matsayinsa na jagora kuma manzon Allah rayuwa yake mai sauki sai goyi wani a kayi har jaki yana hawa jaki kaskantaccen abin hawa ne a da doki shine na kasaita raƙumi kuma in za a yi tafiya yawanci to annabi sallallahu alaihi wasallam har jaki yana hawa kama a ce yanzu ne ka ga wani shugaba akan keke to har haka annabi yana yi kuma ya ɗauki mutum a kuturin jakin nasa ma suna tafiya tare suna zance duk annabi yana yi sallallahu alaihi wasallam to ya ɗauki mu'az ɗan jabal bai ayyana wace irin dabba ba akan raƙumi ne ko akan jaki ya dai ce ana radifun nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala sai annabi ce ya mu'az ya mu'azu qultu sai ce labbaika wa sa'adaik kaga shine shahidin ko yace labbaika ma'ana ansawarka na amsa maka dukkan ansawa wasu adaik kuma neman rabautuwa na daidaitu a kayan hanyarka sai faɗa wa annabi haka wato wannan gaba tana nuna idan za ka gaya wa mutum magana za ka iya jan hankalinsa da kiran sunansa shari'a ta yadda da haka ka kira sunan mutum sai ka kira sunansa tukunna domin hankalinsa ya tafi ce malam awwal ce na'am kaga hankalinsa ya dawo zai ce kaza da kaza sai ka masa magana to annabi yakan yi haka sai ya kira sunan mutum domin hankalinsa ya tafo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce ya mu'az qultu mu'az ya ce sai nace labbaika wa sa'adai kenan ashe fadan haka ya halatta ko mutum a ce labbaika ثم قال مثله ثلاثا sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa sau uku me ya faɗa sau uku baya mu'az ya ce sau uku ba abin da ya faɗa sau uku shine hal tadri ma haqqullahi alal ibad jaddada tambaya shin ka san haƙƙin Allah akan bayinsa qultu sai mu'az ya ce la ban sani ba ya manzon Allah shin ka san haƙƙin Allah akan bayinsa yace ban sani ba ya manzon Allah shin ka san haƙƙin Allah akan bayansa wannan yana nuna malami zai iya tambayan ɗalibinsa tambaya domin istikhrajin fahimtarsa a ciki yanzu shi su ko sun san abu a ɗabi'ar sahabbai ba sa ba da ansa sau da yawa akwai lokacin da yan annabi ya musu tambaya sukan faɗi abin da suka sani misali ya ce a tadaruna manil muflis kai tsaye sai suka ba shi ansa al musulman muflis fina kaza wa kaza ko to sau da yawa kuma idan suka ya tambaya in ya musu tambaya sai ce Allahu wa rasuluhu a'lam musamman abin da suka ga ya shafi tambaya ce ta shari'a wancan kuma tambaya ne na zamantakewa shi yasa suka faɗa amma abin da ya shafi tambaya ta shari'a to wannan sukan nasabta iliminsa zuwa ga Allah da manzansa lokacin da yake manzo shine wasiɗa to anan sai ya ce a'a قال سي النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا حقين الله كان باينسا شيني كبوتا مسا ولا تشركوا به شيئا kada ku haɗa shi da wani abu wajen bauta wannan magana za ka ganta kamar magana ce mai sauƙi magana ce ƙarama amma magana ce mai girma magana ce mai faɗi abu ɗaya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa yace shine haƙƙin Allah akan bayansa yace an tush an ta'buduhu ku bauta masa shi kadai wala tushriku bihi kar ku hada shi da wani abu kar ku shirka da shi kuma sai yace shay'an komai kowane irin abu kar ku sanya shi kini ga Allah wajen bautar Allah din kaga haƙiƙanin sanin menene bautar Allah shi ne zai sa mutum ya fahimci wannan magana menene ita bautar Allah ɗin tukunna yadda da kaɗaituwarsa yadda da hukuncinsa yadda da dukkan manzanninsa da ya aiko da dukkan saƙon da ya faɗa cikin littafinsa da labaran da aka bayan na gaibi kamar kiyama da kwanciyar kabari da makamantansu duka yadda da waɗannan babu kokonto bautar Allah ta haɗa da ibadat ɓangarorin nan guda uku akwai i'tiqadat kudurce-kudurce a cikin zuciya me ya halatta ka yadda da shi me ba za ka yadda da shi ba ai mun yi magana a kayan camfi ko a cikin wannan littafi yana daga cikin abin da aka yadda ka kudurta a zuciya baya ciki wanda ya yadda da camfi ya yi shirka da Allah ko bai yi ba ya saka ma Allah abokin tarayya to kaga abu ne wanda yake mai fa'i janibin itikadi sai mutum ya tsarkake shi yana cikin bautar Allah. Sannan ɓangare na biyu ibadat, ababen da yake haƙƙi ne tsakanin bawa da Ubangijinsa, mu'amala ce wanda ba a buƙatan wani tsakaninka ne da Allah, a Allah ka yi ma, sallah, azumi, aikin hajji, zakka. Waɗannan ibadodi ne waɗanda kake aiwatar da su tsakaninka ne da Ubangiji kawai. su ma kuma sai an yi su kamar yadda Allah ɗin ya ce a yi. Wanda ya je shi aikin hajji don a ce masa alhaji, ya bauta ma Allah shi kaɗai? Wanda ya sallah don aga cewa kullum sai ya je masallaci, ya bauta wa Allah shi kaɗai? Wanda ya yi wani abu na ibada domin a gani a yabe shi, ya bauta wa Allah shi kaɗai? To kaga na waje an samu tasgaro sai an tsarkake wannan ibadar. Sannan wajen mu'amalat, ibada ce. ya za ka gudanar da rayuwarka ya za ka gudanar da zaman aure ya za ka gudanar da kasuwanci ya za ka gudanar duk abubuwan da Allah subhanahu ta'ala ya zayyana ya ce ka aiwatar da su ga yadda nake so shari'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan kaga Allah ya shar'anta wa mutane addini ta farkin da za su bi to kaga waɗannan bangarori guda uku itikadat ibadat wal mu'amalat duka mutum sai ya tsarkake su kuma da yace ay ya abuduhu wala yushriku bihi sai aka ce shay'an ko mun kankanta yanzu shay'an din nan ya kore ba wai sai bautar gunki ake nufi ba a matsayin shirka a a ko da riya ko da riya ko mutum ya ayyukan alkhairi sai ya zo ya faɗa wa mutane sum'a don su ji su yabe su san yayi yana haka yana gingida ce ya ce wallahi hajji ɗan nan ne da muka je kaga sum'a kenan yanzu yayi shirka ba shirka ce mai fidda shi daga musulunci ba amma shirka ce wanda ta lalata masa wannan aikin to kaga haƙƙin Allah ne ka kiyaye masa hatta wannan shirka shirkul asgar hatta ita a kiyaye kar ayi haƙƙin Allah ne domin ya ce alalillahi dinul khalis وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين to da haka mas'ala ce wacce take mai faɗi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi jawami'ul kalimi yana da hikima wajen faɗan magana dunkulalliya wanda kai idan ka bata wato fassara na waje kawai to ba za ka riske mai ma'anar ba ma'anar tana da zurfi amma ya faɗi ta magana takaitacciya kuma dunkule to kaga haƙƙin Allah akan bayansa an ta'buduhu wa la tushriku bihi shay'a sakon musulunci ne gaba ɗaya aka dunkula maka thumma sara sa'atan sannan annabi sai ya dan yi tafiya dan lokaci kaɗan muna tafi muna tafi bai ce ko fa qala sai ce ya mu'az ya kai mu'azu kuntu sai an sake cewa labbaika wa sa'adaik shahidin bukhari kenan cewa ya halatta za a ce labbaik idan an kira mutum kala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sake cewa hal tadri ma haqqul ibadi ala allah azza wa jalla ka san menene haƙƙin bayi kuma akan Allah idza fa'alu zalik in sun aikata wancan haƙƙin nasa bayi suna da wani haƙƙi ne akan Allah akwai wanda yake da haƙƙi akan Allah ba wanda yake da haƙƙi akan Allah Allah ne yake da haƙƙi akan bayansa amma annabi ya faɗa ne a bisa lafazin jingina abu don ka fahimce shi wato Allah ya ɗora wa kansa ya yaddar ma kansa ya kuma sanya wa kansa bisa yardarsa akan cewa bayansa in sun yi haka zai musu wannan tukuicin amma ba wajen suna da haƙƙi ba ko sun bauta wa Allah sai Allah ya ƙi karɓar bautar tasu kuma ya babbaka su suna da wani haƙƙi akan Allah shi ne ya halicce su kayansa ne nasa ne yadda ya ga dama yake sarrafa su la yus'alu amma yuf'alu wa hum yus'alun ba a tambayansa akan abin da ya aikata bayin da yake tambaya saboda komai shi yake sarrafa su yadda ya ga dama nasa ne ba san daga ina ya iyo su ba to amma dai annabi ya faɗe shi a matsayin haƙƙi domin a fahimci cewa in har mutum ya kiyaye wannan to ko Allah shi ma zai kiyaye masa wa man asdaqu min Allah qila ba wanda yake Allah gaskiyar batu to don haka idan har bayi sun kiyaye wannan sai annabi ya ce Allah yu'adhibahu Allah ba zai azabtar da su ba a wata waya mu'ahid sai ya ce afala ubashirun nasa ya manzon Allah ba na je na yi albishir a mutane ba na musu albushir su ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a kar ka musu albushir idan fa yattakilu idan ka musu albushir kuma sai su shantake sai su ki yin sauran ayyuka sai su kasa fahimtar hikimar magana Allah ya sa mu dace to wannan dai hadisin mun tafi da shi da kuma bayanan da yake kunshe da shi wallahu musta'an قال يتي باب قيام الرجل لأخيه ga wata mas'ala babin da zai magana miƙewar da mutum zai yi ga ɗan uwansa ƙiyamar rajuli li akhihi wato mutum ya zo shi ɗan uwanku musulmi sai kuka mimmiƙe ana miƙewa don girmamawa ko ana miƙewa don ba da taimako ana miƙewa domin nuna murna saboda wane ya zo a yi masa mara ba duk haka yana faruwa ko nau'o'in miƙewa shi dai mahal bukhari ya kawo shi kawai a dunkule miƙewar da mutum zai yi ga ɗan uwansa قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله أن عبد الله بن كعب وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن غزوة تبوك فتاب الله عليه وآذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتوبة الله علينا حين صلى صلاة الفجر وتلقاني الناس فوجا فوجا يحنونني يحنوني بالتوبة يقولون لتهنك توبة الله عليك حتى دخلت المسجد فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم حوله الناس فقام إلي طلحة بن عبيد الله يحرول حتى صافحني وهنأني والله ما قام إلي رجل من المهاجرين غيره لا أنساها لطلحه tarafi ne daga cikin hadithin nan mai tsayi na ka'ab ko yana cewa isnadin da ya yi wato ya tafi zuwa ga abdullahi ne buna ka'ab ɗan gidan ka'ab ibn malik shi ma ɗansa ne ya rawaito daga gare shi abdurrahman ibn abdullah ibn ka'ab ibn malik ya rawaito daga baban nasa abdullah ibn ka'ab shi Abdullahi ibn Ka'ab wa kana qa'ida Ka'abin min banihi hina amiya shine dan jagoran Ka'ab ibn Malik as-sahabi al-ansari min banihi daga cikin ƴaƴansa hina amiya lokacin da ya makance wato Ka'ab ibn Malik a ƙarshen rayuwarsa ya rasa idanunsa to shi dan nasa Abdullahi shine yake dan masa dan jagora a cikin ‘ya'yansa shi ne wanda kullum yake tafi tare da shi yana masa jagora. Ƙala, shi Abdullahi ya ce, Sami'tu Ka'ab mini malikin, na ji Ka'ab ɗan malik, babana kenan ko? Tamkar da ce, na ji babana. Yu hadithu yana ba da labari, hadithahu labaran nan nasa, hina ta lokacin da suka zauna baya. an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ba su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba an gazwati tabuka gabarin zuwa yakin tabuka yakin tabuka da aka je annabi zai yaki romawa an tafi a lokacin tsananin zafi kuma ga hanya mai nisa sai an yi wata guda a isa kuma ana tsananin zafi lokacin lokacin da rana take tsananin ƙuna yashi yake ƙuna kishi yake damun mutane ƙura take yawan tashi a hamada kuma je rundunar da za a fuskanta runduna ce babba amma annabi ya je shi ba a yakin ba bai same su ba sun gudu kafin annabi ya zo suka gudu yakin tabuka da mun sha kissa a wajen wani mai yakin tabuka za mu je tabuka wajen gaba ko mu dawo ko ba mu dawo ba za mu ba wa kafiri baya ba mu kansu musallada su karma musallada mu je aljanna ba gami da hisabi ba dadin mun tsammata gaskiya ne an yashe ba a yi ba ai mun san kissan ka'ab ibn malik ko su ne wanda Allah ta'ala ya faɗe su a cikin suratul tauba su uku su ne mutanen kirki saura kuma wanda ba su je ba suka yi ta ƙarya saboda dama munafukai ne su ɗin Allah musu alkawarin wuta su kuma guda ukun aka jefa su a test har sai da Allah ya nunar da imaninsu ga manzon Allah ya gani ya nunar da imaninsu ga mumene suka shaida dama Allah ya san zukatansu sai kuma Allah ya musu tuba ya musu alkawarin aljanna ai sun yi riba fataba alaihim ko fataba alaihi sai Allah ta'ala ya yi tuba ga Ka'ab ibn Malik da kuma sauran 'yan uwansa wa azana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi tawbatillahi alaina ka'ab yana cewa Allah madaukaki ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi shela tubar da Allah ya mana hina salla salatal fajr lokacin da manzon Allah ya sallaci sallar asuba wato da daddare kenan aka kawo masa ayoyi na cikin suratul tauba da aka tuba ga waɗannan bayi ya yi sallah shi a kayan ƙofar ɗaki a kan rufin ɗakinsa ko ya ce wallahi lokacin ina kan yanayin da Allah ya siffanta mu a cikin alƙur'ani wa baqat alaihim al-ardu bima rahubat duniya ƙasar ma ta mana kunci duk da yalwar da take da shi yace wallahi akai rufin kwano kwan a rana Allah ya faɗi wannan yanayin kuma annabi na can gidansa aka gaya masa ga yanayin da muke ciki saboda sun sha wahala wallahi imani ne wanda yake tabbatacce wallahi suka ci jarrabawa amma wanda bai da imani nan da nan zai watsi zai fatali test din da aka jefa su a ciki Allah ka kara mana imani to lokacin da aka masa shaida aka ce ya ka'ab ibn malikin abshir wani ya kan dutse ya fuskanci gidansa ya kono yace sai sautin ya kai mun ina kai rufin kwano kan abin rumfar ɗaki lokacin da na ji ya ce na san cewa algushir ne mu da aka yi kwana da kwanaki wajen sama da wata guda ko magana ba a mana ko sallama suka yi ba an samu su a madina da annabi ya ce kar a kula su sallama in sun yi ba mai ce musu ƙala kuma ba wanda zai zauna tare da su ba su gudu ba suna nan cikin wannan yanayi so da ya ji an ce har wani ya ce ya ka abu malikin matansu mace aka ce su bar gidan aka bar su kadai in banda murara da ya nemi alfarma ya ce saboda shi tsoho ne matarsa ce ta je ta nemi alfarma ina so in zauna da dinga masa hidima sai aka ce lakin la yaqraban naki kada ya kusace ta ce ina yake ma tunanin wannan lamari to kaga daga lokacin da ya ji an ce ya ka abu na malikin abshir ya ce sai na faɗi kawai ne sujuda na tabbata albushir ne tuba ne daga Allah ta zo sai sauko sai ku ga wani su kwana doki ya gaya masa sai garzaya zai tafi inda annabi yake ya ce fatalakanin nasu faujan fauja mutane sai suke haɗuwa da ni jama'a jama'a yuhannuni bitauba suna muni wato farin ciki eh attani'a shine a taya ka farin ciki eh kuma ce congratulation shine attani'a suna taya ni farin ciki bi tauba dangane da tuba da Allah ta'ala ya gare mu yaqulun suna cewa litahnika taubatullahi alayk farin cikin ka tubar da Allah yayi a gare ka hatta dakhaltu almasjid har na shiga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa idza bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai ga annabi yana zaune haulahu nasu mutane na kewaye da shi yace a watar waya yace naga fuskar annabi tana walqiya yana farin ciki yana murmushi na san cewa tuba ce daga Allah da ya je zauna gaban manzon Allah ya ce ya manzon Allah tuba ne daga gare ka ko ko daga yafiya ce daga gare ka ko ko daga Allah sai annabi ya ce masa yafiya ce daga Allah shi kuma dan abin ne ya ce to ya manzon Allah na yi alkawarin duk abin da na mallaka zan bayar da shi saboda Allah saboda farin ciki فقام إلي طلحة بن عبيد الله شاهد بخاري كينا قيام الرجل لأخيه يتي فقام يا كاو حديث ne saboda wannan gurbin faqama ilayya talhatu ibn ubaidillah sai talhatu ibn ubaidillah ɗaya daga cikin mutum goma yan aljanna ko sai ya tashi ilayya kun gani faqama ilayya mun gane wannan lafazin ko faƙama ilayya can kuma me yace qiyamul rajuli ila akhihi yace li akhihi kaga ko mun ce tsakanin qiyamul rajuli li akhihi da kuma faƙama ilayya ina so ku yi notin din wannan gunne Talhatu ibn Ubaidillah yuharwilu yana gaugawa ko shine harwala mutum yana ɗan sassarfa da gaggawa hatta safaha ne har ya zo shi ya musafaha da ni wa hanna'ani ya taya ni murna ya ce wallahi ina rantsuwa da Allah ma kama ilayya rajulun min almuhajirin na kairu shi mutumin madina ne shi ka abu ibn malik sai ya ce wallahi duk cikin muhajirai da suke kewaye da annabi ba wanda ya tashi zuwa gare ni ma kama ilayya kaga ya ce nan ma ba wani mutum da ya tashi ya tafo zuwa gare ni minal muhajirin daga cikin muhajirai ghairuhu in ba dalhatu ba shi ne ce la an sa hali dalha ba na manta wannan abun game da dalhatu kaga yana ba da labarin a lokacin ma ya makance yana ba da wannan labarin ya tsufa wancan lokacin ko yana matashi matashi ne ba sabon aure amma gashi yanzu ya tsufa long after rasuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma ina cewa la an sa hali dalha ba na manta wannan lamarin ga dalhatu wannan yake nuna ma ashe har a cikin khiyarul umma abin kirki idan aka maka baka manta shi haka ne ko abin tsiyafa to shi din da ya rika dan mantawa din ba manta ba sai ya zama gaba eh to kaga shahidin anan yace faqama ilayya talhatu yanzu nan talhatu ya tashi dan girmama shi ne na'am ya tashi dan ya girmama shi ne ya tashi ne dan ya taya shi murna to mu kiyaye wannan mutum in mun gama hadisan watakila ma yi bayani a kayi yanzu ne mun ga wannan gaba don haka wannan gaba ta yi munasaba da abin da Bukhari ya ce qiyamul rajuli li akhihi mutum ya tashi don girmamawa nan li akhihi na'am to takila akwai dan bambanci to Allah ya sa mu dace Allah ya karɓi tubarsu a cikin Alƙur'ani inda ya ce wa Allah talafatin lazina khullifu hatta idza daqat alaihim al-ard bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilayhi thumma taba alaihim innahu huwa at-tawwabur rahim Allah ya karɓi tubarsu kaga su ta biya musu eh قال حدثنا محمد بن أرأرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبي سعيد الخدري أن ناسا نزلوا على حكم سعد بن معاذ فأرسل إليه فجاء على حمار فلما بلغ قريبا من المسجد قال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوا خيركم أو سيدكم فقال يا سعد إن هؤلاء نزلوا على حكمك فقال سعد أحكم أحكم فيهم أن تقتل مقاتلهم وتصبى ذريتهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم حكمت بحكم الله أو قال حكمت بحكم الملك wani waje ma ce hakamta bi hukumin maliki min fauki sabi'i samawat wannan hadithi shi ma sahihi ne bukharin ya da shi cikin sahihinsa haka nan imam muslim ma ya kawo shi isnadin hadithin ya tafi zuwa ga abu sa'id al-khudri sahabin annabi Allah ya kara masa yarda ya ce anna nasan wasu mutane ne nazalu suka yadda ala hukumin sa'ad ibn mu'azin da hukuncin sa'ad ibn mu'az wato yanzu sun yadda nazalu kamar saukowa amma ma'ana yadda kenan eh abinan abinan annuzulu ana yana nufin kamar arriba su waɗannan mutane ana nufin yahudawan banu quraiza ne shekara ta biyar bayan hijira lokacin da suka je suka yi kunabin wani ba yahude daga cikin banu nadir huyai ibn al-akhtab lokacin da ya je shi ya yi kutungwila ya harhaɗa ƙuraishawa duka ya yi amfani da kuɗinsa da makida wajen jawowa hankalin ƙuraishawa da sauran ƙaba'ilul arab su gadafan da sauransu sannan ya zo aka yi taron tarume allied forces an daɗe ana yi dama kan musulmi taron dangi an daɗe ana yi so suka haɗu runduna mutum dubu goma suka taho madina a lokacin da madina mutum dubu uku kawai har 'yan shekara goma sha biyar mutum dubu uku kawai madina da kewayen ƙauyukanta aka samu rundunar da za a tayar mutum dubu uku har da 'yan shekara sha biyar aka fito shi ne wanda ake gazotar khandak gazotar ahzab da Allah ya bada labarinta cikin suratul ahzab da waɗansu wajaje to su banu quraiza sun sun sun sun ci amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwan manzon Allah Madina ina mana shimfiɗa ne domin mu ƙara fahimtar yadda lamarin yake ko zuwan manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama Madina ya zauna da shugabannin Banu Quraiza su ne suka fi kusa da Madina kuma suna da garinsu sun kewaye shi da ganuwarsu suna kasuwancinsu Yahudawa ne aka yarjeje ne akan cewa ba za mu yadda wani ya cuce ku ba ba za ku yadda wani ya cuce mu ba aka yi wannan agreement din wanda ake ce da shi dasturul madina haka malaman tarihi suke ce shi dasturul madina the constitution of madina kaga mu zamu banga mu ce shine first written constitution dun yarjejeniya ce wanda aka yi da kuma yadda za a gudanar da zamantakewa to amma lokacin da aka zo wannan yaki sai suka ba da goyon baya ma waɗancan allied forces din cewa ta wajen kusurwar mu za ku iya shigowa domin gefe ɗaya duwatsu ne ba za a iya tsallakowa madina ta nan ba gefe ɗaya banu ƙuraiza ne su kuma an yarjejeniya da su aka ce ba za su ba da dama a zo wa madina ta nan ba ɗaya kusurwar kuma ta inda za a iya zuwa nan ne annabi ya ce a tona wannan gwalalon aka tona wannan ditch ɗin to sai suka ba da dama akan a shigo musulmi ta wancan gefen to kaga sun ci amana ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da aka gama yaƙi shi bai san sun wannan cin amma sun dawo Allah ya darka ki kafirai sun tafi wa radda Allahu alladhina kafaru bi ghayzihim lam yanalu khaira wa kafa Allahul mu'minina al-qital wa kana Allah qawiyyan aziza annabi ya dawo kenan sai ga mala'ika jibril mala'ika jibril ya ce kun ajiye makamanku ne taba'una aslihatakum yanzu kun ajiye makamanku annabi ya ce eh mun ajiye sai ce ai mala'iku kan ba su ajiye nasu ba tukunna lam tada il mala'ikatu aslihataha ba'd shine yace Allah ya aiko maza a tafi banu quraiza a je a yaƙe su yahudawa ne shine annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yusalli anna ahadukum al-asra illa fi bani quraizata aka garzaya aka tafi aka musu hisari sai suka kulle ganuwa suka ki fitowa shine aka musu hisari annabi ya ce amun siege aka kewaye garin aka yi satuttuka a wajen annabi bai dawo madina ba a wajen suke kwana su wuni suna suka ce wallahi sai ku fito mai yaƙi da ku ko kuma in ba za ku fito ba to za ku sauka kan hukuncin da za mu muku annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya aika wani daga cikin sabon sa ana ce da shi abu lubaba ta bunul munzir abu lubaba ta bunul munzir da ya je wajensu shi kuma yana daga cikin mutanen aus kabilan aus kuma da alais ɗin banu ƙuraizata ne gabanin zuwan annabi wannan hamiya ta daɗin da mu'amala da aka dinga yi kyautata wa juna tsakaninsa da ƙabilarsa da tasu sai ta ɗauke shi sai ba su likeci don cewa suka ce to wannan mutumin naku ya ce mu yadda da hukuncinsa kana ga menene hukuncin nasa wato suna so su bugi cikinsa su ji in abu ne da za su iya ɗauka sai su yarda shi ne shi kuma bai ce musu komai ba kawai da ya kalli amma sai ya ishara ya haka ya kalli waɗansu sai ya haka in an yi haka mai yake nufi sara wuya sai waɗansu suka gane suka ga lokacin da ya musu wannan ishara shi kuma sai ya ɗaure kansa ya ce wallahi ba zai kunce kansa ba sai annabi ya kunce shi ya ce saboda ya ha'inci manzon Allah annabi ya kunce shi har annabi ya ce ba don ya yi wannan alwashin ba da sai in ce masa ku ce masa ya kunce kansa to amma annabin ne ya kunce shi kuma aka yafe masa eh to shine suka ce su ba su yarda da hukuncin annabi ba to da hukuncin wa kuka yarda suka yi shawara suka yi shawara sai suka ce sa'ad ibn mu'az shugaban aus sayyidul aus shi kuma lokacin a cikin yakin an masa mummunan rauni annabi ya sa an masa bukka a masallaci ya sa ana kulawa da shi ungozomomi nurses suna kulawa da shi ana masa magani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku je ku kira Sa'ad ibn Mu'adh shi bai san me yake ciki ba aka dauko shi cikin jini ya tsaye tsaye a kayan jaki aka masa wani dan gado aka dora gadon akan jaki gadon kara aka dora shi akai ana korowa jakin har aka tawo banu Quraiza to shine nan na gaya mana kissan ne don mu fahimci gabar shi ne ce anna nasan ai wasu mutane yana nufin banu kuraiza nazalu ala hukumi sa'ad ibn mu'az suka sauka ma'ana suka yadda da hukuncin da sa'ad ibn mu'az zai yi game da su saboda shi ne shugaban kabilar da da kafin zuwan musulunci suke aminci na taimakeke ne juna har a yaƙi in ya taɓa waɗannan ya taɓa su fa'arsala ilai shi ne annabi sallallahu Alaihi wasallama ya aika wa ma'as a kan ya zo a taho da shi, faja'a ala himarin, sai ma'az ya zo a kan jaki, ma'ana aka taho da shi ne a kan jaki. Falamma balaga kariban minal masjidi lokacin da ya je kusa da masallaci, wani masallaci? Yanzu abu nukurai zata ake. ma'ana na nufi masallacin da annabi ya sa aka yi temporary masallaci inda nan suke sallah zamanin hisar tunda yanzu runduna ce kuma sun je zaman darshan su ga sai ba za su bar wajen ba sai abin da ya je dawo akan banu quraiza sun yi satuttuka a wajen to annabi ya sa an yi wani masallaci nan ne suke sallah to da ya je kusa da wannan masallacin qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce i'tu khairakum ku je ma fiyayyanku ma'ana ku je ma mutum wanda yake mafi daraja cikinku annabi ya faɗi wannan yana nuna maziyya ce tawa sa'ad ibn mu'az sa'ad ibn mu'az aw ko kuma ya ce i'tu sayyidakum ku je ma shugabanku faqala sai annabi ya ce ya sa'adu ya kai sa'ad inna haula'i nazalu ala hukumika waɗannan sun sauka cewa hukuncinka kaɗai suke bukata sun amince da hukuncinka me za ka faɗa shi ba gaya masa fa detail ba fa bai san me ya faru ba kawai ce aka ce waɗannan sun ce kai ne za ka musu hukunci wani hukunci za ka musu faƙala sa'adu sa'ad sai buɗe baki cewa annabi a hakumu fihim ni hukunci na cikinsu ina hukunci cikinsu an tukutala maƙatiluhum duk wanda ya balaga ai shi ne muƙatil wanda za a iya ɗaukansa yaƙi duk wanda ya balaga a kashe shi wa tusba zurriyatuhum zurriya kuma ma'ana na nufin annisa wal adfal mata da yara su kuma a kame su zama bayi hukuncin da yake ba sun ce ba sa san annabi ba to sai ga mu'az da zai taho shin annabi kan waye aiko shi wa yake mallakan zukatan bayi to ubangijin da ya aiko annabi ya kimsa masa ya umarce shi da wannan hukunci shi yake mallakan zuciyar sa'ad duk nesan da yake da shi bai san me ke faruwa ba zai kimsa masa wannan abin a zuciyarsa sai Allah ya kimsa masa irin hukuncin annabi a wani guda yayi wannan hukuncin annabi sai ya kabbara ce Allahu akbar annabi sai ya kabbara duk da bai kawo ta a wannan ruwaya ba fa qala annabi sallallahu alaihi wasallama sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakamta bi hukmillahi kai hukunci da hukuncin Allah aw qala ko kuma yace hakamta bi hukmil maliki kai hukunci da hukuncin sarkin nan wa kenan Allah subhanahu wata'ala shahidin anan shine inda aka ce i'tu khairakum aw sayyidakum haka ne ko a watar waya ta zo da sigar ƙumu lisayidikum ba ƙumu lisayidikum ba wato ƙumu ila sayidikum ba ƙumu lisayidikum ba wato inda misali a ce wannan wani ƙauli ne na shek nasar nan albani zan karanta mana shi insha Allah a watar waya abin da ya ambata ya ce ƙumu ila sayidikum fa anziluhu umu ila sayyidikum fa anziluhu yanzu ya faɗi dalilin da ya ce sa suka tashi ko ya musu umarni ku tashi umu ila sayyidikum wannan ya zamanto daidai da abin da Ka'ab ibn Malik ya faɗa ko bai zama ba na'am salon ya zama irin ɗaya da wanda Ka'ab ibn Malik ya faɗa ko فقام إلي طلحة بن عبيد الله فقام إلي nan kuma a wata ruwaya ya ce ƙumu ila sayyidiku mun gane? to ba mu ji abin da Sheikh Nasir din Albani ya faɗa Sheikh Nasir dan Albani karkashin wannan hadisi cikin Sahihul Adab al-Mufrad yana cewa innal musannif rahimahullah ta'ammada riwayat al-hadith bil ma'na al-murad minhu liyalfita an-nazara annahu laysa lahu alaqatan bi qiyam ar-rajul li akhihi ikraman lahu kama huwa ash-sha'i'u ya kawo wannan riwaya ne da wannan ma'ana da ake so mutane su gane dan ya juyar da nazarinsu su fahimci cewa tashin da aka yi ba shi da alaƙa da tashi don girmamawa, ko da na shi Sa'ad ibn Mu'az. Ba an tashi ne domin girmama shi kamar yadda sau da yawa za ka ji mutane suna faɗa ba. Sukan kafa dalili da cewa ai annabi ya yi umarni lokacin da aka zo ya ce a kamar yadda wannan ruwaya ta zo da take gaba gare mu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce i'tu khairakum ko kuma ya ce i'tu sayyidakum wani waje kuma ya ce qumu ila sayyidikum ku tashi zuwa ga shugabanku to ba ana nufin ku tashi ne don girmama shi ba wa inna ma huwa li'ilan iko li'ianatihi ala nuzuli dan a taimaka masa ne ya sauka bashi da lafiya ku je ku ku sauke ku tashi zuwa ga shugaban ku ku sauke shi ai shi saka a wata ruwayan ta zo da sigar cewa qumu ila sayyidikum fa anziluhu ku tafi zuwa ga shugaban ku ku sauke ku saukar da shi daga kan jakin nan ba zai iya sauka da kansa ba akan gadan karan da yake kai saboda jinyar da take fama da shi inda misali a ce yana nufin ku tashi ne don girmama shi da cewa zai ce ƙumu li sayyidikum wanda baki na ya tuntube ya faɗa a farko da cewa zai ce ƙumu li sayyidikum kaga shi bukhari babin da ya kulla sai ya ce qiyamul rajuli li akhihi tsayawar da tashin da mutum zai yi da ɗan uwansa ma'ana don girmama ɗan uwansa sai ya kawo hadisai kuma wanda za su yi maka ishara su juyar maka da fahimtar ka ka fahimci cewa abin da ya ambata tashi don girmamawa ba shi ne abin da ya zo a matsayin hujja waɗannan hadisan ba su hadisan sun zo ne don su nuna maka tashi ne saboda wani dalili kamar yadda a wancan na ka'ab ibn malikin an tashi ne don a rahaba masa kuma a yi maraba da shi kuma a taya shi murna tashin da aka yi ga abin nan sa'ad ibn mu'az an tashi ne domin a taimaka masa wajen sauka mun gane matsalar ko don haka sai ya ce waccan magana ƙomoni sayyidikum ku tashi dan shugabanku to wannan ba shi da wani asali a cikin hadithin ji Sheikh Nasiruddin Albani asalin abin da ya zo a cikin sahih shine komo ila sayyidikum fa anziluhu kaga sai ma ka nuna maka dalilin da ya saka aka ce ku tashi zuwa ga Sa'ad ibn Mu'adh radiyallahu ta'ala anhu to ga wani hadisi kuma shi ma a lokaci ya wuce wallahi musta'an na so da bayanin ya tafi ne gaba ɗaya tare da mu fidda mas'alar da kuma irin nau'o'in tashin ma da shin gaba ɗaya tashi don girmama wani baya halatta ko ko za a iya yi to insha Allah ta'ala in Allah ya kira yawan wani mako ma ji sauran ƙarin bayani na abin da malamai suka tattauna a kai abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada wanda muke kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum